بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, 25 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da uku ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير زامتاش الوجه الخامس fuska na biyar da mala yake kan mai da martani da tijjani samawi da ya ƙirƙiri ƙarerai da ɓatanci da yake masahabban annabi wanda wajibin musulmi ne su tsaya su san waɗannan abubuwan a bisa haske na ilimi domin akwai al'umman da ake ce ma 'yan shi'a wanda wannan zagi da ɓatanci da sharri da suke masahabbai sun mai da shi a matsayin addini ne in kana tana akwai ran da za su bari to kana ɓata makanka lokaci dole kai karatu a kansu da kuma yadda ake maida masu da martani idan sun yi ƙarerayensu to ciki mala ya ce fuska na biyar annal ba'itha لما صدر من الصحابة رضي الله عنهم يوم الهديبية abin da ya zaburo da sahabbai suka yi abin da tijjani samawi da dangin shi 'yan shi'a suke ganin abin zargi ne me yasa sahabbai suka faɗa abin da suka faɗa na cewa ba mu ne ke kan gaskiya kafirai ke kan ɓata ba annabi ya ce haka ne ba kai ne annabin gaskiya wanda in aka yi imani da kai akwai ta farkin tsira wanda ya kafirce ma ya shiga uku ba na ya ce haka kun gano wannan da kyau ko tambaya anan in wannan magana da suka faɗi laifi ne annabi ya ce laifi ce Allah ya ce laifi ne cikin sahabbai wane ne ya ce sun yi laifi ba wanda ya ce sun yi laifi sai dan shi'a me yasa sahabbai suka yi wancan magana ya ce huwa shiddatu hirsihim alal khairi shi ne sabai suna da kwaɗayi ne matuƙa dangane da alkhairi wa ragabatihim fil ajari da kuma irin yadda suke da kwaɗayi akan su samu lada a shiga garin makka a je a yi sa'ayi a yi tsawafi a yanka lada ne sosai a tsaya a nan a yanka ba tare da an shiga garin ba ladan shiga bai kai na nan bayan gari ba sannan in ma jihadi ne to a shiga a yi mana suna fatan su samu ladan wannan jihadin kuma daga daidai nan maimakon a yaba masahabbai cewa ba su da tsoro ba su da shakka sun sadaukar da jininsu akan taimakon addini wai don abin ne wannan jarantar nasu ne fa sai aka ƙirƙiri wancan magana ta ƙarya don a nuna maka kayan sahabbai ma ba su kyauta ba. Mala ya ce, Ya shahadu lihaza annan lade a radu kana a shadda alaihim fid duniya. Abin da ke ƙarfafan wannan bayanin, abin da sahabbai suka yi nufin ya faru, to ya fi tsanani a rayuwar duniya, min ma'uri da minhum sama da abin da su aka nufe su da shi. Me suka nufa? shine a shiga garin ko da tsiya ko da arziki in kuwa ka ce za a shiga da tsiya da za ta iya biyowa baya shine za a yaki kuma za a kashe na kashewa kuna fahimtar wannan da kyau ko za a raunata na raunatawa wannan kuwa akwai tsanani a cikin shi amma abin da aka nufan musu shine ku koma gida salin alin ba tare da an yi haka ba to su sai suka zaɓi a bugan fa umar radiyallahu anhu kana yuridul qital sayyidina umar na daga wanda yake nufin ayyaki ba umar kaɗai ba har ali ra'ayin shi shine ayyaki shi sa da aka ce ya goge muhammadun rasulullah ya ce ba zai goge ba shi ma yakin yake son a yi wa munajazatul kuffar da kuma a fito na fito da kafirai a murƙushe su wa ma aradahu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min amri sulhi kun ga ko shi abin da annabi yake so na wannan al'amarin sulhu kana ahwana alaihim wa aslama shi ya fi sauƙi ba, kun gano wannan, su kuma suna don me za a bar arnasi wa mutane renin wayo. Kuna fahimtar wannan, yanzu na akwai abin zargi a nan? Wa kazalika sahaba lamma ta'akharu fi bidayatil amri anan nahari. Kun ga lokacin da annabi ya umarci sahabbai a karan farko cewa su soke raƙumansu wal halki kuma su aske kawunansu, me yasa suka yi jinkiri ba su yi ba? innama aradu ikmalan nusuki kawai su abin da suka yi nufin shine a ba su dama su ƙarasa aikin da suka faru shine sun ɗauko harama daga miƙati to kuma gashi sun zo za su shiga gari an hana su annabi ya ba da dama a shiga a ƙarasa wannan aikin wannan yasa sai suka ɗan yi jinkiri kuna fahimtar wannan da kyau ko? to shi ne sai ce wa ma amarahum bihin rasul minat tahalluli kuma abin da annabi ya umarce su na cewa su warware haraman su fi makanihim a nan bayan gari kana aisara alaihim wa ashal shi ya fi masu sauki yayi kuma za a ba su ladan umaran duka can koyin sun shiga sai sun yi wani aiki sun gabatar da wata hidima to sai aka ce a'a su bar hidimar to kaga su wanda ma suka neman ya fi tsananin sama da wanda aka nufe su da yi. Wa in kunna la na shukku anna ma aradahur rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkaninmu ba wanda yake shakka akan abin da annabi ya nufa wa amarahum bihi kuma ya umarce su da shi huwa akmalu lahum wannan ya fi cika wa afdalu kuma ya fi falala fi duniya wal akhirah duniya da lahira. Walakin nan makasu da huna, malace sai dai abin nufi a nan wa husnun niyyatihim ana kallon kyakkyawan niyyar sahabbai ne, wasu diki gabatihim, ragabatihim, malace da kuma kyakkyawan kwaɗayinsu fi ma inda Allah, wanda yake wajen Allah wa daril akhirah da kuma irin abin da suke fatan su samu a gidan lahira wa haza bi khilafi man arada duniya wannan kuma ya saba ma ɗabi'an wanda yake neman duniya in mai neman duniya ne aka ce ga duniyan zai ce a bari je sha wahala wajen rago da aka ce a sai da gonan shi a sai mai fara ne ya ce mun gano nan da kyau ko eh gara haka ko wannan shi ya fi to su waɗannan da ya ce matsorata ne sai aka ce kai ku koma gida ya ce madalla amma su cewa suke a bari a shiga da tsiya amma sai a kalli waɗanda ce ai matsorata ne Allah ya kiyaye kai baka san matsoraci ba ka misali halin munafiki ne yace sabai ba kaman halin su kaman halin munafikai bane alladhina yatashaqalu yatathaqaluna anil jihadi waɗanda za ka same suna yin ƙasa a gwiwa, su shantake in aka ce za a je yaƙi, wa amalil birri da ayyukan alkhairi sai mutu ya ce wai ya gaji, wai yi kaza, aiki alheri ba. Wai talamma sunal a azar sai ga suna ta nemo hanzari dama da hagu, fitta akhuri an ha don kar su fito a yi da su. Kun gano wannan da kyau ku? ai dalili kaza ya sa muka kaza sai ga munafiki yana neman ya mai da kai sakare kama huwa ma'alumun min qisasihim wannan sanannen abu ne a kissan su fil qur'an waliza asna Allahu ala ahlil hudaybiya wannan yasa Allah da ya tashi sai ya bi mutanen hudaybiya wa atahum min alkhairi wal fadli kuma Allah ya ba su alkhairi da falala bima alimahu anhum min sirikin ragabati ragaba na irin abin da Allah madaukin sarki ya sani dangane da su na gaskiyan kwaɗayin da suke da shi inda hu a wajen Allah wa talabi ridwanihi da kuma duk abin da suka yi sun yi ne don neman yardan Allah sai Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minan nan idh yubayi'unaka tahta shajara yayin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya fa'alima ma fi qulubihim domin Allah shi ya san abin da ke cikin zuciyansu qala ibn kathirin ibn kathir yace ai min as-sidqi wal wafa'i Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa bai gaskiyan biyayya ga annabi ne sannan da cika alƙawarin bin Allah da suka yi wasam'i wa ɗa'a da kuma ji da kuma biyayya ɗari bisa ɗari da suka shirya yi ma Allah da manzan shi. Jama mun gano wannan da kyau ku? Wannan fa su ne sahabban manzan Allah. In ka ce ba haka suke ba sai mu ce to yaya suke, wanda ya yi su, ya san su, shi ya ce haka suke, kai ba ka yi su ba, ba ka san su ba, ka ce ga yadda suke. Jama mun gano wannan? Allah ya kiyaye. Da'awar mu'allifi gaba na gaba, Mala ya ce, da'awan da Tijjani Assamawi ya yi cewa, Anna sahaba lam yamtathilu amran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, har ila yau ba su bi umarnin da annabi ya ba su ba, bi kitabatul kitabin lade amara bihi fi maradi mautihi, da ya umarce su cewa su zo a rubuta wata takarda. a lokacin da annabi yake rashin lafiyar rasuwa, wa ɗa'anuhu alaihim da kuma sukan da ya masu, warraddu alaihi fi zalika, wa ɗa'anuhu alaihim da irin yadda tijjani a samawi ya soki sahabbai, warraddu alaihi fi zalika ce da raddin da kuma zami mashi a nan. Annabi ne zo kwanciya ya kwanta rashin lafiya. sabai sun tare sai ce ku kawo takarda za a rubuta muku abinda ba za ku yi sabani a kan shi ba ya zabe suka ce a mu littafin Allah ya ishe mu kuma dukkanin sabai sun hada kan cewa zai rubuta abubakar ne khalifa sau da matsalan za ka zo ka ji ta faru ranar alhamis ne shi yasa su da kansu 'yan shi'a masu suka ce mata raziyatul khamis da sabai suka fara ce in ci a tsakaninsu sai annabi ce ku tashi ku bani waje annabi da suka watse da sai ce kai ali ɗauko takarda a rubuta ke fatima kawo takarda a rubuta haka ne alhamis juma'a asabar lahadi litini sannan annabi ya rasu duk ba a rubuta takarda ba kuma a cikin kwanakin nan annabi ya samu sassauci ya samu sauki har ya rika fitowa sallah kuma bai da lafiyan nan so tara ko so goma sha uku annabi yake cewa moro a babakarin falyusallabin nasi za ku zo ku ji wannan tabbatacciyar ruwayan a karatun ashabin rasul daga bakin sai da na al za ta fito to ‘yan shi'a da suka samu wannan sai suka carab sai suka rike suka ce me ya hana ba su ba annabi ya rubuta ba in kuma da an ba annabi ya rubuta da sai su ce sahabai ne suka rubuta ƙarya ne shi sa malam zai karanta wannan abin da ya faru a wannan rana alhamis din kuma za ka ji irin sukan da wannan ɗan shi'a ya yi zazzage sahabbai kuma za ka zo ka ji irin raddi da martani da aka mai da mai sai ka gamsu da cewa bai da gaskiya kamar yadda aka mai da mai da martani dangane da abin da ya faru lokacin sulhun hudaybiya jama'a mun gano wannan karka da zagi ko habaici ko batunci ya hada ka da su ko abin da zai hada ka da su wajen tantance bayani shine a kawo hujja a kawo dalili karara duk wani wanda zai ce a ga kaza ka ce rabu da shi kawo mana dalili bari ku ci ya qulul muallif marubucin wannan littafi ya faɗi a shafi na 95 ta ta ya kafa kanin labari ne ya ce as-sahabatu wa raziyatul khamis sahabbai da abin da ya faru na abin takaicin nan a ranar alhamis wa mujmalul qissa yace wannan kissan dai a takaice anna sahaba kanu mujtami'ina fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce sahabbai sun tattaru a ɗakin annabi qabla wafatihi bi thalathati ayyamin kafin ya rasu da kwana uku jama'a wannan maganan gaskiya ce ko ƙarya ce kafin ya rasu da kwana nawa uku ya ce kuma ya ce raziyatul khamis abin ta kai ce ranar alhamis annabi ran yaushe ya rasu in aka ci an kada ko ka ce alhamis juma'a asabar ran asabar ya rasu ina fatan mun gano wannan da kyau ka san su wajen shirman su kake gano su shine fa'amarahum an yuhdiru ilahu katifa sai ce a kawo mai irin allo na karfata na akuya waddawat da tawada liyaktuba lahum kitaban ya'simuhum min ad-dalalati zai rubuta masu abin da zai kare su daga bata walakin as-sahaba ikhtalafu sai sabai suka kama saɓani a tsakaninsu, wa minhum man asa amrahu, daga cikinsu akwai wanda ya bijire ma umarnin annabi, wata hamahu bil hajari, sai ya tumci annabi ya fita cikin hayyacin shi. Fagadiba Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan ya sa annabi ya fushi, wa akharajahum min baiti ya ce si marmara su fitar mai daga gida. duna an yaktuba lahum shay'an ba tare da ya rubuta musu komi ba kun gano wannan da kyau ko mala yace thumma zakara tahatahu kalaman tawilan bayan da ya wannan maganar tijani as-samawi dan shi'a sai wasu maganganu masu tsayo masu tsawon gaske mufaduhu ga abin da maganan da ya faɗa take fa'idantarwa mala ya taƙaita maka kaji ru'usu a kalami na irin maganganun da shi wannan mutumin ya faɗa dangane da mutunci na sahabbai da ƙarerayen da ya ambata na abubuwan da suka faru a wannan wajen sai an gama ji duka sannan sai malin ya zo ya waiwaye shi da raddi Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai tijani as-samawi ya ci gaba da cewa وأن اختلاف الصحابة هذا هو الذي منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة الكتاب yace wannan saɓanin da sahabbai suka yi wannan shine abin da ya sabbaba ya jawo annabi bai rubuta wannan takarda ba wabittali hurimal ummatu min al-ismati min ad-dalala wannan rashin rubutun kuma shi ya jama al'umma cikakkiyar asaran da suka rasa abin da zai kare su daga bata, domin a cikin jawabin annabi ya ce, Ku kawo in rubuta muku abin da ba za ku bata ba. To sai ke cewa kunga wannan saɓanin da sahabbai suka jawo aka yi, shi ya ja al'umma ba samu wannan cikakkiyar kariya daga bata ba. واستدل على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما sai kafa hujja da maganar ibn Abbas da yake cewa innar raziyata kullar raziya bala'i ya kai bala'i musiba ya kai musiba takaici takaici takaici takaici dai ma hala baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me ya kai aka sha makance annabi wa baina an yaktuba lahum zalikal kitab ba ba shi zarafi da dama ya rubuta wancan takarda da ya nufin rubutawa ba in ka ji wannan bayani zai ka ce kamar yana da gaskiya kun gano wannan da kyau ku mala ya ce anna shi'ata ya atakiduna bi annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a suna ƙudurta cewa annabi arada an ya nassa ala khilafati ali ya yi nufin zai rubuta cewa a bayan ba shi to ali ne zai zama khalifa ثم ذكر أن هذا هو الرأي الذي يميل إليه sai kuma shi tijjani samawi da kanshi ya zo ya bayyana ma al'umma cewa wannan fa shine ra'ayin da ya karkata wai su sahabbai sun lura cewa annabi zai rubuta cewa a bayan bashi ali ne zai zama jagora shine sai suka yi sai suka bi suka tattare domin kai ya rubuta haka walaisa hunaka tafsirun ma'qulun ghairuhu yace kai ai ba wani bayanin da za a yi wanda hankali zai iya ɗauka in ba cewa annabin na nufin zai rubuta Ali ne zai zama khalifa a bayan shi ba shi yasa sai sahabbai suka yi marmaza suka tattare don ka a rubuta wa anna umara huwa alladhi arada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba kowa ne ya hana annabi wannan aiki ba sai Umar wa qala yace innahu yahjuru yace kai annabi fa zafin ciwo ya mai zafi ma'ana ya shiga tsanani ba dan kaɗan ba sun maƙala sai Umar yace indakum indakumul qur'an kar ku manta fa akwai qur'ani tare da ku hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu abin mamaki yana kawo wannan a lokaci ɗaya bai san kuma wannan maganar raddi ne gare su ba. Mun gano wannan da kyau ko? Ashe dama sahabbai sa da littafin Allah a tsakaninsu, kuma a gaban annabi ya faɗa, ya ce su littafin Allah ya ishe su, kuma ‘yan shiya na cewa sahabbai ba su abin littafin Allah. Sannan kuma suka ce, ai ba wanda ya tattara alkur'ani waje ɗaya sai Ali, ba wanda ma yake da shi ba wanda ya haddace, kuma ga Umar na faɗin haka, kuma gaban annabin, gaban aliyin, gaban ibn Abbas, gaban Abbas, gaban kowa. Jawabin gano wannan, yanzu wannan wata riban kafa ne ku aje ta don za mu jigga mai ita a karatun da zai zo nan gaba. Amma dai mu bi shi ya ƙarasa abin da yake son ya faɗi mu ji. Wa ya ce, Innahu la ya ji da mubarriran liƙaule Umar, Mala ya ce, ba wani wanda zai kawo wani zance da zai kara Umar dangane da wannan maganan da ya yi, allazi an zala Rasulallahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama dangane da matsayin da ya aje annabi, annahu la ya ima ya ƙonu, cewa yana zargin wai annabi bai iya tantance da gane abin da yake faɗi har zai ce daga cikin tsananin rashin lafiya. Kun gano wannan da kyau ku? Yanzu ya komo ya malkwaɗo magana ne, yana son ya jibga ma annabi ita, a Umar ita. wadda ya ce kwarba da annabi ya shiga cikin zafin ciwo kun gano wannan da kyau ko an zo ana hayaniya waɗannan suna abada waɗannan suna kar abada umar yana cikin zafin ciwo kwarba da shi duk ma abin da zai kai ya komo hasbuna kitabullah ba abin da annabi zai bada ga al'umma wanda ya fi littafin Allah ko akwai cin da dai iya jagorantar al'umma da littafin Allah al'umma suka zama curoje ɗaya ko bayan ba shi littafin Allah zai jagorance su kun ji wannan na biyu suna son su ce sayyidina Umar ya san annabi zai rasu ne shi yasa yake faɗin haka Umar ɗin da annabi ya rasu ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce ya rasu ya kashe shi jama'a mun gano wannan kuma anan ma suna zargin Umar an ce Umar jarumi ne su ce ya kasa ɗaukar rasuwan annabi amma kuma a lokaci sa mun karanta da ku a cikin littafin asilatin qadar shababa shi'a ilal hawa ba wata magana ɗaya daga cikin maganganun da shi'a suka yi a cikin addinin su ba ce akwai yar ota da ke karo da ita kuma an yi an yi maganganun su daidai ta zinki mun gano wannan da kyau ko cin da dama maganganun wasu karti ne ba na Allah bane ba na sahabbai bane ba na manzon Allah bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa zakara anna ta'alila ahli sunna Malam ya ce, Kun ga ƙoƙarin kare Umar da ahalu sunna ke ƙoƙarin yi, wai bi anna Umar ƙala zalika shafaqatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wai Umar ya faɗi wannan don tausaya ma annabi ne, ya ce, La ya ƙabuluhu basɗa'ul uƙuli, ya ce, Masu hankali ba za su yadda da wannan ba fadlan an ulama, ballantana malamai. Ba wani, wasu a tunaninsu wai an umar ya faɗa haka don cin mutunci ga annabi ne ina fatan mun gano wannan da kyau umar zai faɗi wannan magana don cin mutunci ga annaba yana muna fahimta Allah madaukin sarki ya sa mu dace tambayin da zaka yi ma dan shi'a shine ka taba ganin annabi zai ce a'a ka taba jin maganar annabi ko ta waya zai ce a'a ka taba ganin kabarin annabi ido da ido zai ce a'a to yanzu zaka iya cin mutuncin annabi kai zai ce Allah ya kiyaye ba zai iya ba sai a ce sai wanda ya zauna da annabi suke ka fada da ka fada annabi ya aure yar shi annabi ne fa ya ce in kuka je neman aure ko aka zo nema a wajenku ku bincika addini da ɗabi'a sannan ku aura yanzu ashe annabi ya kalli addini da ɗabi'an umar ya yi ya sa ya auri ‘yar umar jama'a mun gano wannan da kyau kuma duk abin da zai sai ce da haltu ana wa umar ni da umar mun yi kaza ni da umar kaza ni da umar kaza jama'a kuna fahimta wannan shi da ya koyi ƙur'ani a gaban annabi har ma in ya ji wani na karatun alƙur'ani sai ya cafko shi ya kawo shi ya ce ba ka koya man ba shi ɗalibin annabi ne ba kai tsaye abokin annabi kai tsaye mamun annabi kai tsaye shi yaron annabi ne sirikin manzan Allah jama'a wani ya sa mutane suke wahala kai ba za ka iya cin mutunci annabi ba sai wanda ya rayu da shi wai shi ne zai iya kuma ana tsoron taba annabin saboda wa saboda su Umar fa, ko Uhud da aka je Abu Sufyan da ya ce, Ina Rasulallah aka ji shiru sai ce an kashe shi, bai haƙura bai sa akwai sauran na aka ba, sai ce, Ina Abubakar ya ji shiru ce an kashe shi, bai haƙura ba ya san akwai sauran matsala, sai ce, Ina Umar ya ji shiru sai ce an kashe sai ce, O'il Hubal, ce Hubal ya samu ɗaukaka, ya murna ya tsalle, Umar ya kasa daurewa ya ce ƙarya kake ɗan arniya ya ce waɗannan da ka lissafo suna nan lokacin abu sufiyan bai musulunta ba duk abin da ka gaya mai yayi amma da ya musulunta ne ka yi hankali shi ma sarkin manzan Allah ne jawabin fahimci ne ya ce annabi na nan ɗan ɗan abi kuhafa na nan ni kuma dodon arna gani jawabin gano wannan da kyau ko to waɗannan mutanen ko ‘yan shiya ba ƙananan la'anannu ba ne, na gaya mu gaskiya, ba ƙananan la'anannun Allah ba ne. Allah maɗauki sarki ya sa mu dace. Suka ce wa annal akthariyati sahiqa min sahaba kanar ala Umar zalika yace da yawancin wawaye dolayen sahabbai kaji maganar da yake faɗi waɗanda suke kawo jinsu ake ga raƙumi da akala sun kasance akan wannan fahimta na Umar. Wa zalika ra'a Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama Adama jadawa kitabatil kitab suna ganin bai dace a ce annabi ya kai ga ya rubuta wannan littafin ba li'annahu alima bi annahum lam yamtasiluhu ba'da mautihi annabi bai dage ya rubuta ba wai dan annabi yana da yaqinin ko ma ya rubutan to ba za su bi ba jama'a in annabi ya zo ƙarshe ya rubuta magana ya san ba za su bi ba to kenan yana da ma yaƙinin ba za su bi Qur'ani ba kenan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko tun da aka yi duniya ba a taɓa wawayen mutane dolaye wanda ba su da kan gado irin yan shi'a ba suna faɗin magana ba san kuma nan tana warwarewa ba anna sahaba fi hazil hadisa ta'addu حدود الرفع الأصوات إلى رمه صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر والحديان yace disu sahabbai sun kai matuƙa na wuce gona da iri a gaban annabi suke ɗaga sauti bayan Allah ce la tarfa wa aswatakum fawqa sautin nabi sun zo gaban ya sun yi kuma suka jefa annabi da cewa zafin ciwo yana magana irin na mai magagen rashin lafiya ne ce kalle su in ya gama magana da suka wanda ka kalla sai ka ce ko yana da gaskiya shi da baka karatu sosai ba sai malam doktor ya ce kultu sai na ce to anan ne za a nuna maka tijjani as-samawi ba karamin dakiki ba ne jahili ne na ajin farko daga azuzuwan manyan jahilai bai san abin da yake yi ba shine malam zai biya warware zancen shi daki daki ɗaya bayan ɗaya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan ne za mu saurara subhanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum